والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan wannan gaisuwa ta addinin musulunci muna 24 ga watan juma'a da lula shekara ta 1444 muna kuma goma sha takwas ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu allah ya kaddara muna haduwa a wannan masallaci na fada mai martaba sarkin gumet allah ya kara wa sarki lafiya da imani a ci gaba da karanta littafin al'arba'unan nawawiya wanda mun karanta hadisi na talatin da uku a wancan sashin yau za mu tashi a kan hadisi na 34 wanda sanannen hadisi ne a duniyar musulunci ya ce alhadisun rabi'u wasalasun an abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم حديث عن كربو دغا أبو سعيد الخدري من مشي حديثان شي أبايا yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ra'a minkum munkaran wanda ya ga munkari a cikin abinda shari'a ta yi hani a kan shi da lafazin alkur'ani ko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani kuma ya haura wannan hanin na manzon Allah ko na Allah wani abin yana koma munkari da wanda ya ga mummunan abu a cikin ku abinda shari'a ba ta so fal yughayyiruhu yace to ya canja shi lam lamu amr sai yace fal yughayyiruhu lalle ya canja wannan munkari biyadihi da hannun shi in dai an ga mummunan aiki a sa hannu a canja shi fa'ilam ya tafi idan ba zai iya hani da hannu ba fabilisanihi to ya hana da harshensa fa'ilam ya tafi fabiƙalibihi idan ba zai iya hanawa da harshe ba fabiƙalibihi ya hana da zuciyar shi ya ƙi abin a zuciyar shi wa zalika haka ƙi a zuciya ya ce ab'aful imani mafi rauni ne a cikin abin da zai yi saura na imani ab'aful iman shi ne mafi raunin imani ka ga ana mummunan aiki ka kasa sa hannu ka kasa sa harshe kawai zuciyarka ta kyankyamu abin a gane kuma kana kyankyamun abin wannan shi ne ab'aful iman in ka ki dole kuma a gane fa kana kyankyami ba wai ka ce ka ki ba cewa zalika abu aful iman wannan shine mafi raunin imani hadisin kamar da na faɗa sanannen hadisi ne kusan ba wanda cikin masallacin da nake tsammanin bai taba karanto hadisin ya kafa hujja da shi ba so sananne ne kuma shi hadisin shine abin da yake tabbatar da alkhairin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ita ne muka fi sauran kowace al'umma kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله كونه mafi alkhairin kowace al'umma da Allah madaukakin sarki ya tsoro ko ya aji a doron kasa kuna umarni da kyakkyawa kuna hana mummuna kuna aiki da imani so wannan hadisin ɗaya ne cikin sabubban da suke tabbatar da alkhairi ga mutanen wannan al'umma din so duk wanda aka same shi yana hana mummunan aiki ana kyautata mai zaton yana cikin masu alkhairi na wannan al'umma din dan ɗaya ce cikin matakan da suke tabbatar da alkhairi ga wannan al'umma din kuma hadisin kamar wajabci ya bada in an ga mummunan a canja tunda yace fal yughayyiru kamar umarni ne na wajibi duk inda aka samu umarni daga Allah umarni daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to umarnin yana zama wajibi har sai idan an samu karina da take nuna cewa ba wajibi bane cikin wannan umarni din ba a samu wata karina ba kuma da ta nuna cewa in an ga mummunan aiki a kau da kai babu wata karina da aka samu da haka wajibi ne ga musulmi gwargwadon yadda Allah madaukakin sarki ya hore mashi in ya ga mummunan aiki ya canja shi to sai dai kafin a je ga canja mummunan aikin ya ake tabbatar da munkari din ya ce marra a minku wanda ya gani daga cikin so munkari ana canja shi ne ga wanda ya gan shi haka kalmar manzan Allah amfani da shi marra a minku wanda cikinku ya ga almunkari wasu malamin suka ce kenan duk wanda aka bahi labarin munkari to ban da shi duk wanda ya ji almunkari to ban da shi sai dai abin da ke daukan ji madadin gani ma'ana yanzu akwai laifin da gani za a yi akwai kuma laifin da ji za a yi ka zo wuciya ta gidan makwabcinka sai ka ji ya tara samari an ƙure kayan dusko ana yi an kawo mata ana rere ana ihu kuma gida a rufe yanzu gani za ka yi ko ji za ka yi ji za ka yi to a irin wannan mahalli suka ce ji yana zama a matsayin gani amma idan ba haka ba ana magana ne akan almunkari marra minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi daga cikin fa'idar wannan hadisin ya nuna mana lutfi da tausasawa ta Allah madaukakin sarki ta yadda yake shari'antar mu da tadarruji sannu a sannu bai ce ba duk wanda ya ga munkari kawai ya hana shi sai ya ajiye mai matakai biyadi wanda zai hana da hannu ya hana akwai wanda duk yadda ya kai bai isa ya sa hannu ya hana ba yasa aka ce to fa illam yastabi fa bi lisani idan ba zai iya ba to ya hana da harshen sa idan ba zai iya da harshen sa ba to ya hana da hannu yasa aka ce akwai tadarruji akwai kuma tawfirul badil akwai bi sannu a hankali akwai kuma kawo makwafi a lokacin da ba za a iya mataki na farko ba mana wanda ba zai iya da hannu ba an ba shi damar ya sa baki wanda ba zai iya sa baki ba an ba shi damar ya ki abin a zuciyarsa to ya ake hanawa da hannu ya ake hanawa da baki ya kuma ake kin abu a zuciya na farko dai suka ce ba wanda yake iya hana munkari sai wanda ya san munkari din baka isa ka hana munkari ba sai ka tabbatar munkari ne yasa malamai suka ce to shi wannan hadisin duk wanda zai yi aiki da shi yana da buƙatar ya san rabin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka san rabin shari'ar sannan za ka yi aiki da shi yani rabin shari'ar manzon Allah sun ce ai shari'ar kala biyu ce ko dai ma'ruf wanda ake so ka auka ko dai munkar wanda ake so a hannu to sai aka ce ba za ka iya hana munkari ba sai idan ka san munkari ne ɗaya ke na biyu ana hana munkari ne halar fikabi lokacin da ake munkarin a lokacin ake so ka hana shi kuma wa an ya kona fi mun a munkarin fi haƙi manyar take buku wannan munkarin dole zamanto munkari ne akan shi wanda yake aikata wannan aiki misali na san ci ko sha ko mu'amala ta auratayya a lokacin rana cikin ramadan haramun ne tunda Allah ya ce wa kulu wa shrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr sai ce thumma atimmu siyama ila al-layl a cika azumi zuwa dare to duk musulmi ya san daga hudowar rana zuwa fadawar rana ci ko sha ga baligi lafiyayye munkari ne yanzu sai kaga mutum da rana cikin ramadana yana cin abinci yanzu kaga munkari ko baka ga munkari ba munkari ne yanzu ka samu mataki na farko na biyu shi wannan da ka gan shi akan munkari din shi din a karan kansa munkari ne ko ba munkari bane kana da bukatar ka san haka sai kaga mutum lafiyayye sarki yake kato da adalci da komai an mai zubi yana ɗauka da rana cikin ramadana kai leƙa kafira ya ga gani kace munafiki Allah ka maka ko dogare suna yau a kasuwa ya suka tada mutum ya zuba abinci aka zuba masa bulala to shi wannan mutumin a karan kansa munkari ne ko ba munkari ba ne ana da bukatar a tantance haka don ka ganda ina cin abinci da rana a ramadana idan daga tafiya na dawo fa munkari ne ko ba munkari ne ba yasa suka ce to dole kafin ka hana mutum sai ka sani a kansa wannan laifin munkari ne ko ba munkari ba ne ba yanzu yana da buƙatar tambaya kenan yana da buƙatar kafa hujja da yankan hanzari a wannan mutumin rashin lafiya yake likita ya daka masa yin azumi har sai ya gama shan waɗansu magunguna yana shan magungunan ne ka same shi yanzu cin abincinsa da rana munkari ne ko ba munkari ba ne ba ba munkari ba ne da haka in ka gan shi ka haushi da fada to akwai matsala a ciki shi yasa suka ce ba a hana munkari sai ka san cewa munkari ne akan wanda ka gan shi yana aikata munkari da ko ka san da mutum da rana a cikin watan ramadana din dai kuma ya gaya maka shi da matarsa sun yi mu'amala ta aure wata irka ga waɗancan duk sharuɗan sun tabbata shi a kansa ko ya dawo daga bulaguro ko shi an sauke azumi a kansa ko wani abu na rahin lafiya matan shi kuma bayan sallar asubahi ta ɗauke jinin al'ada ko ta ɗauke jinin haihuwa yanzu kaga har yanzu su abin da suka aikata munkari ne a ramadana amma su a karan kansu ba munkari ba ne ba sannan suka ce ko da ka san munkari ne kuma munkari ne a kan mutum kuma ya zama to wannan abin da za ka hana mujma'an ala inkari al'umma ta yi ittifaki wannan abun munkari ne kar ya zama tofi masailin khilaf kar ayi inkari sai dai ayi nasiha kar ayi inkari sai dai ayi nasiha akwai bambanci tsakanin inkari da nasiha inkari har akwai sa hannu a ciki ko nasiha fa shafa ce lallaba ce ko shine bambancin inkari da nasiha misali idan mutum zai yi sallah ta nafila ko ta farilla galibin malamai sun tafi wajibi ne sai ya sa sutura a gaban shi galibi amma akwai wanda suke ganin ba wajibi ba ce amma dai sunna ce mu'akkada ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so da kazo masallaci sai ka tada mutun ya kabbarta sallah a kofar da za ku sai ka haufa jahilin jahilin wofi an ce ku sa sutura ko zo ku yanzu kaga wannan inkari ne hadda kusasawa a ciki wannan inkarin yayi daidai ko bai daidai ba a muhallin shi ne ko ba muhallin shi bane ba ba muhallin shi bane ba saboda akwai sabani idan aka samu sabani to ana buƙatar sai dai ayi lalama ayi nasiha amma ba in kare a daidai wannan lokaci kamar ziyarar makabarta abin da yake kusan jamhuru sun tafi akan shi hana mata ziyarar makabarta amma alkawar da suke gani matsawar za ta lizumtu da ka'idoji na shari'a zuwanta makabarta babu laifi ba za ta yi kuka ba ba za ta yi ihu ba ba za ta mai da shi al'ada ba duk sati ko duk kwana uku duk kwana biyar in ta je za ta ke neman rumban kamun kafa da wanda yake cikin makabarta duk abin da ba a so an hana ta don haganta ba a hana mata zuwa makabarta a irin wannan lokaci shi ma ba in kare ake ba sai dai a mata nasiha dauke utaziya ya halatta a zo makabarta amma ake bi salisan na ga duk sati yanzu ke kin zo ki ko duk ba kwana uku karki mai da shi al'ada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la'ana Allah zawaratul qubur Allah ya tsinewa masu yawan ziyarar makabarta so karki mai da shi al'ada yau da kullum ki bi sannu a hankali in danki ne rasu yake mai addu'a daga gida in mahaifinki ne daga hannu ki addu'a Allah ya gafarta mashi in an kwana biyu an shekara ko wata uku ko wata hudu ki dan zagayo ki wuce kuma ki rika canza hanya ma kar mutane ma su gane cewa kina yawan zuwa makabarta din ko wani abu yanzu ka gane siha kai ki a nan gurin ba inkari bane ba sannan bayan haka sai suka ce ya ake inkari sufyan da sauri yake cewa duk wanda zai hana munkari to dole a samu abubuwa uku tare da shi alimun bima ya'mur alimun bima yunkir rafiqun fima ya'mur rafiqun fima yanha adlun fima ya'mur wa adlun fima yanha duk wanda zai yi umarni ko hani dole a same shi da abubuwa guda uku yana cikakken ilimi akan abin da yake umarni din ko yana da cikakken ilimi akan abin da yake hani an samu ɗaya idan za ka yi umarnin ko za ka yi hannu kai da sassauci a samu sassauci ba kula lahu kaulan layyinan la'allahu ya tazakaru au yaksha kuma kai da adalci daidai laifin daidai yadda ba ka yi inkari kada a ba abu girman da bai kai ba kada ka fito ka ce la ilaha illallah an mutu Allah na ce wanda ya shiga masifa ya kai ce wallahi ga nai da kawai da hido ta mata suna gaisa gaisa suka yi a'a kawai ba matar sa bace na gaida ina kwana kaga duka abun kamar abun dariya ko yanzu wani abin da aka yi da kororotan da ya dauka sun dace ko ba su dace ba yasa aka ce idan za ka hana munkari ya yi daidai da ƙarfin munkari ɗin yanzu wanda ya taɓa Allah idan za ka kausasa masa harshe da wanda ya taɓa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam idan za ka kausasa masa harshe daidai yake da Allah da mutumin da kai ko gani kai ya gaisa da mace laifin iri ɗaya ne so kaga da za ka kausasa murya a wancan ka kausa murya a na biyu ba haka za ka kausasa murya a kan wannan mutumin ba mutumin da ka gani da mutuncinsa da darajarsa ya sai taba sigari ya falla mata wuta ya zuka ya huro da hayaƙi irin na gwanaye yanzu da allah masifar da za ka mashi a wajen inkari daidai take da wanda ya sha giya ya bugu so yi maka yi da mataki daidai laifin irin yadda za ka yi a wajen inkari ne kuma da muka faɗa a farkon hadisin shine ya zamanto ana inkari ne a lokacin da ake aikata laifin idan laifin ya wuce sai dai ayi nasiha sai aka lawa kana bari aka ce ai wani aka fi karo jiya ai sun tafi wani otal ko wani club sun kwana suna ta bargar yayi leke ya fi na naira kaza to karka ba bakin titi kake zamari kake karkarwa sai aka kace jira nake dawo a yanzu ba munkari ba ne ba yanzu abin da ake da bukata a kanka nasiha ce laifin ya riga ya wuce yanzu abin da ake da bukata a hannunka nasiha ce yasa aka kalli lafazin hadisin sai marra aminkum munkaran falyughayyirhu lokacin da aka gani lokacin za a canja watakil idan muka dawo gidajenmu wanda suke da mace sama da daya da ka shigo gida sai ka da ɗaya matar ta samu ɗaya tana sarfa mata a yar tana zaginta tana dungurinta wani mataki za ka ɗauka ba kuwa da ansa ba misali biyu nake so ko in bada na? na'am yanzu ai munkari ka gani kowa munkari ba ne kuma da kai zuwa za ka dakatar da su tun da ɗaya ake duka ne na'am na'am a ba su haƙuri ranka da ya ba su haƙuri to mai dukan kama tana da fada fake sannan ka kai mata hannu tun da an ta ya falo ga yuro biye ne kuma zaman kari ya ka gani uwar gida ta sa amarya tana narka ko amarya ta sa uwar gida tana narka wacce ake dukan za ka rike na'am wata ake dukan tara ba to yanzu dai duk mataki da za ka ɗauka rike kayanka amma dai na tabbatar ka tadda ɗaya tana dukan ɗaya za ka hau sama ka yi balbali ka yi bala'i bayan sati da ka dawo gida ka higa ɗakin wacce ta yi duka ita ce yau kuma na ga yadda za ka yi nima wancan ta same ni ta zage ni ta gaya mun baƙaƙen maganganu ta dungure ni yanzu matakin da za ka ɗauka a can irin matakin da za ka ɗauka ne a nan me bambanci can ka gani ko yau wato dama abin da nake da bukata kenan kowa ya dauki matakin da ya dace da gidansa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman da haka abin da ka gani a cikin gidanka yana da bambanci da abin da ɗaya matar za ta baka rahoto duk mai mace biyu ya san su akwai sari kana hijira da ta to da kace kar ayi kaza wancan tayi yanzu wanda ta yi abu biyu ne ya same ka ka gani abin da aka baka labari yanzu ba munkari bane dan baka gani ba yanzu kana da buƙatar in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu yanzu kana da buƙatar ka tabbatar wannan abin akwai ko babu idan akwai sannan munkari ne ko ba munkari bane munkari ne ko amma ana inkarin sa ne ko ana nasiha yanzu ya kai matakin gyara shi ne bambanci tsakanin ka gani da kuma an ba ka labari so mace kuma tana da wani abu in ta gaya ma to kuma tana kara kunne ta ce ka yi ko ba ka yi ba idan ba ka yi ba gobe da safe za a ga ta canza fuska sai da yake ita ana tsoronta ani da yake nice duk unguwar ko haida ta san amma yanzu da yake yar gabar gohi ce kai ko baka yi ba to yana daga cikin wani abun da mutum idan ya san su a matakan shari'a zai zauna lafiya kai ko shugaba ne a ma'aikata abin da ka gani da bambanci da wanda aka baka labari sai ka baka tadda mai gadi a cikin dare ya saci kayan ma'aikata ya dora a kai niki niki ya bude gyar ya huto Allah ya kawo ka da kuma da aka baka labari yana tsakura fa matakin da za ka ɗauka iri ɗaya ne ba wancan ido da ido ka gan shi kuma duk inda ka ga ido da ido ne wannan kuma da aka baka labari yana da buƙatar ka sake bin waɗansu matakai wanda dai kamar shi ne ƙarin haske a kan wajen almunkar sannan aka ce idan ka gani ɗin ba a canja shi fuj a can yana da buƙatar a bi matakai guda shida su ne suke kiransu maratibul hisba ina in hisba so mun in da an ce muku ana an hana dagariya ana dagariya za a hau wata a tafi ai ba ta kashi ko watakil a fasa ganguna a kori mata a tafke su ya za a yi ya suka ce duk inda za a hana munkari yana da bukatar abi mai mataki guda shida wannan akan haƙƙin afrad ne ko akan haƙƙin jama'at ne na farko ba ka hana munkari sai ka sanar da mutane wannan abin munkari ne ina a ta'ari a sanar da su wannan gwamnati ce ta yi doka masaba ce ta yi doka game da ake sanarwa a masallacin juma'a a gaya wa al'umma akwai kaza akwai kaza majalisar sarki ta ce kaza wannan ta'arifi ne so idan ka yi doka ta allah ce ko ta hukuma ce ko ta ƙasa ce ko ta matsarauta ce da buƙatar a sanar da mutane wannan yana ake kira a tari ka sanar da su abun laifi ne abun kuskure ne shi yasa ko kasa idan ta yi doka za ga ana sa lauyoyi da masana shari'a su shiga gidajen rediyo su wayar da kan al'umma akan wannan dokar da aka yi dan kasa ya san cewa doka ce kuma laifi ne ga hukunci idan an karya ta shi abin da ake kira da attari na biyu a samu alwa'az kuma a samu wa'azi bayan ka sanar da mutum da kowa mutum wa'azi ya gane girman abin da ake magana a kai shi idan aka samu wa'azi sai suka ce a samu at-ta'anif aw at-taghlib ko dai kausasawa ko kuntatawa ka gaya wa mutum ka mai wa'azi to yanzu kana da buƙatar kuma ka gallaza mai a wajen wa'azin ka kausasa harki yanzu ka lallaba ka dan shafa yaki to yanzu kana da buƙatar ka kausasa masa murya wajen hani kana shugaban ma'aikata masun ka sai ke zuwa a makare sai ga masa wannan zuwa fa bayan karfe 8 kuskure ne ka daina zuwa doka ta ce kaza ta ce kaza ta ce kaza ka ɗauko condition of service ka karanta masa ga aikinka ga lokacin aikinka ga abin da ake so ka kiyaye a ta'arif da ya zo ka masa wa'azi ka ce yanzu a matsayinka na musulmi fa ko da ba wannan ka'idojin fa ka ɗauki amana ya kamata ka kiyaye ka tsare ka ke bin taka tsantsan yanzu wa'azi kake masa idan yaki a samu at-ta'anif aw at-taghlib yana zuwa da ya sallama ya tafi da kai kace go out ki fita ki haba dana ce kace mace ka fita to ta kaga mutum yana ce mun baba kana ce mun baba amma yana ce mun fita yana karkara da kuka ta ka gaya maka kaci haba baba na gaya maka kai uba ne a guri na dokar aikin nan ya kamata a kiyaye ta kuma na gaya ma na gaya ma kaki so kake da ni da kai duka Allah kama mu da lifi yanzu akwai nau'i na kausasawa a cikin wannan kamar ƙara gaba ake shine at-taghlib aw at-ta'nib daga nan suka ce almanu ka hana mace wannan ka fito ƙwarar ga masa kar in ƙara gani in na ƙara gani zan ɗauki mataki a kanka ka hana shi kwata-kwata bayan hani sai kuma suka ce a tahadid ka ɗaga hannu sai kai ta tahadidi ne ko akwai wanda in ya ɗaga hannu ya nuna to an san taɓa shi tun da kaga wani ya ce kaza an daina tu tahdid bayan ka kuma shine fa daga yirbu biyadi abdarbu to a samu duka ya shigo wallati takafuna nushuzahunna fa'iluhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna mata masu tsaurin idanu akwai tsagira kana magana kana tsatsai ka kalle ta kaga idan ta kiri akan ka fa'iluhunna irin wannan matan Allah ce ku musu wa'azi in kun yi wa'azi sun ki na'am wahajiruhunna fil mabadi'i a kauce musu a wajen kwanciya kaucewa a wajen kwanciya wannan ya hada da tahdidi tsoratarwa da jan kunne ko in sun yi wadribuhunna to ku doke su yanzu duka a nan matakin karshe ya zo shi kaga ba ce ba ai yanzu kana zuwa matar ka ka ganta a sama tsaro tsaro kana magana tana magana kaga tana fiffiga tana nema ta kama kwalar ka kada ka fara falla mari tukunna fa'ibuhunna wahjuruhunna fil madaji karshen al'amari wadribuhunna wannan mata da kake da iko a kanta wannan dokar kamar yanzu ba a iya aiki da ita wani lokaci na higa ajin mata suke tambaya ta to malam ya miji mai dukan mace nace hi ne namiji saboda yanzu mun juya kamar abin ne ma yake zama wani abin aibu in mutum yadda kima ta sai gane ta duka mace yake na ta'a a tambaya wani irin duka ya yi kuma ya yi da ke in duka da irin na hira to namiji ne wallahi don ba kowa ya isa ya sa hannu bai ta'o matar sahi namiji amma turawa sun juya abin sun ce wai daga ranar da ka sa hannu ka ta'o matarka daga ranar ba namiji ba ne ƙarya ne daga ran da matarka ta san za ka sa hannu ka da ta irin duka na shari'a a ranar da kake ɗaukar sunan namiji in ba za ka iya ba in ta ajiye zane ɗaura eh amma kuma ba ce maka wata ba dukan kawuka ko ba ce maka wata dukan zarra eh wanda ana sallallahu alaihi wasallam yake cewa yanzu ɗayan ku ba zai ji ba kunya ya ɗauki ice ya doki matarsa irin dukan bayi kuma da daddare sai zai lalaba yanzu don Allah babu kunya kamata luhu-luhu da rana kuma da daddare ka sayo yar abin ɗinka yar awararka da ɗan namanka kana ida sako ke timana ya haƙuri aikon so haizu kunya ko haka wanzu ala sallallahu alaihi ya faɗa shi kenan ba a dukan mace irin duka na wannan amma duka da za ka gane karanka ya ɓaci ta taɓa ka wani ake ka zaɓi ta tafi ta guje ka ɗan duba ɗan gefen bayan ta ya tsubi ya sauka haka ko ɗan gefen ɗuwawunta ta da wannan shi ne abin da ake da bukata kuma da wannan manamiji yake cika namiji yana ce na sha faɗa a nasiha ta mata da shi zan kulle insha Allah ta'ala akwai mujalla ta albayan magazin lokacin ina so da ina binta akwai wani kolum wani psychiatric doctor shi yake yin wannan kolum din duk wata yana rubutawa sunan kolum din shine mushahadati fi Birtaniya abinda ido na ya gane mun a Birtaniya sai yace tun daga zuwan sa Birtaniya Ingila yace wata mata ce ya gani lauya ce yace bai taba ganin masifaffan lauya ko lauya irin ta ba yace wallahi dan zaman da yace ya san kamfanin nuka da suka durkushi a dalilin wannan mata in dai an ce a kamfaninka ka taba mace ka ci wani haƙƙinta ka taba in ta maka ka a kotu ta fara turanci so irin ta abin da ba yaran malam da yake faɗa ce wallahi turanci mai taɓa jin irin ta ba ce to in ta fara turanci ya ce wallahi sai wannan kamfanin ya yi asara ya ce kawai ran nan kalam kawai ya janta asibiti asibitinsu duk unit na asibitin yadda aka zagaya da ita an je nan lafiya kallon an yi wannan gwajin lafiya kallon an ko'ina yadda aka zagaya ƙarshe aka ce a kai musu dama na ce psychiatric doctor ne sai a kai musu ita ko counseling da suka zo a cikin tattaunawarsu tana shigowa ne sai ce to wani aiwata ita ce yau ga ta haka range-range kamar ba lafiya ya kalle ta ce me faru ta ce wallahi ta ba da san me yake damunta ba amma dai kawai sama da watanni ta rasa abin da yake mata daɗi kuma kana kallon ta ba lafiya to a cikin tattaunawarsu sai gane tana da wani buri a rayuwa ta ce duk abin da nake so in samu a duniya na samu na samu suna na samu matsayi na samu kuɗi na samu mukami an sanni ba inda ba a sanni ba gidan tv duka an sanni ta ce yanzu abin da yake damuna a rayuwa so nake na ya aure kuma idan zan yi aure so nake in aure namiji wanda in yi mun tsawa zan ji ina karkarwa ina so in yi ce bari kuma dole in bari ba na so ya daka mun tsawa ce tafi kuma yana tafi ya ce wallahi irinsa nake son aura na nema na nema na nema na rasa a rubutun nasa sai ya yi dariya ya ce wannan hile rahin lafiyar kuma ba za ta samu ba ba waraka saboda yanzu wannan matar da ta kai wannan fikin ta kai wannan ƙololuwar so ba duk lusarin namiji ba ne zai iya aurenta ya taka mata tsawa iya sa na ce wani lokacin taka tsawar to namiji ne yake ko da turawa sun yi kamfen sun fada kai dai ka san a ina za ka yi wani lokaci za ka yi wani iri lokaci za ka yi kai taka tsantsan karka keta dokar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma karka bi maganar turawa duk abin da zai taba shari'a to turawa suna karkashin sa wannan satin mun tattauna da dalibai da nake dauka a level 4 suratul ahzab ne kadai course din sai nace amma hikimar ubangiji na bude surar da ayoyi guda uku yana da nasaba da duk abin da zaka karanta a cikin sura wala tuti'il kafirina wal munafiqin kada ka taba saurara kada ka taba daukan shawarar kafirai kada ka taba daukar sauran munafikai duk abinda munafikai za su faɗa suna faɗa ne da rusa shari'a duk abinda munafikai za su faɗa suna faɗa ne da rusa shari'a in ka ji arna sun ce maka yanci to akwai barna a ciki in ka ji sun ce maka haƙƙi to akwai haƙƙi danne haƙƙin al'umma a cikin shi Allah madaukakin sarki ya rufa mana asiri ina ga dan wannan mun samu dan haske akan hadisin من رأى منكم منكرا فليغيره بيده كحنا ده هننسى فإن لم يستطيع فبلسانه ده هنو ده باكي وانا aikin sarakuna da ayyukan malamai akan mumbari a wajen wa'azi hudububin juma'a wannan duk malamai suna tai kuma suna iya ka kokarin su ko yan gaba gadi da suka tabo Allah a Kano malamai ba su huta ba saboda shekara goma sha akai suna faɗa ana faɗa suna faɗa ana faɗa har sai da aka samu mutumin ya kwaso ruwa da kan ita duk wanda ya ƙara cewa wani ita gwamnati haɗa mu ita gwamnati haɗa mu sai Allah ya karɓa aka haɗa ɗin aka yi masa tsayen da ba a taɓa yin irinsa a duniya ba ka ɗan yi ƙoƙari ma ka ce ga guri ɗaya ta ba ka gane ba ne kaza yake nufi babu ba aka zo kotu aka yi tafiyar kotu aka tutsi aka tabbatar mai da hukuncin shi Allah duk wanda ya taɓa manzon Allah Allah ka ƙara ƙasƙantar da shi malamai sun iyaka nasu hukuma ta rage ta zartar da hukunci dan gidansa ya fito yayi magana ne sai suna buƙatar gwamnati ta yi ƙoƙarin zartar da hukuncin dan ya zama to izina sai naga gwai an goyon ba a jilbar suna cewa Allah wadan naka ya lalace wannan fayayensa ne yake faɗin haka nace ai abin da suka manta shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama yake da dangantaka ta jini kul in kana aba'ukum wa abana'ukum wa akhawatukum wa amata kul an kana aba'ukum wal in kana aba'ukum wa abana'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi duk wanda ya fifita dangantaka ta jini ko iyaye ko ƴaƴa ko dangi ko dukiya ko kasuwa ko matsayi ya fifita su akan Allah ko akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mutumin ya jira haɗuwarsa da Allah madaukakin sarki ko kasuwa ko siyasa sai zaka faɗi ai da aka taɓa sai ce ku je ku ɗauko katin ƙuri'ar ku dai ku ɗauko katin zaɓen ku sai ya mai da abin rikici na siyasa to idan za ka fada a siyasa ka kyara wanda ya taɓa manzon Allah shi kuma Allah ce to ina jiran ka nima ka bari ka faɗi sai ka ga Allah zai mai dama da mafi alkhairin abin da ya rasa ba za ka rasa ba kuma sannan ya za a yi ɗan ta'adda ya taɓa wanda yake zai iya kada wanda yake tare da Allah maɗaukakin sarki ba zai iya ba so wannan abin yana zama wajibi shugabanni a fagensu in an taɓa su nuna ƙarfi na shari'a malamai su yi magana da baki talakawa su ƙi abin a zuciya kin abin a zuciya shine kar a gansu a gurin kar a gansu suna goyon baya kuma a ga damuwa a cikin fuskar su shi yasa aka ce ko barna ake in a ganka a gurin aka taba ka ce wallahi ba na son abin a zuciya suka ce ƙarya kake in ba ka ki kana ki to tashi wallazina la yashhaduna zura Allah ya ce masu imani ba sa zama a gurin da akwai ƙarya akwai abin da ba gaskiya bane wani gudun ya ce wa iza marru bin lagwi marru kirama in sun ga abin da yake wasa ne da wargi suna wucewa cikin daraja da kima Allah madaukakin sarki ya samu dace assalamu alaikum dakta Allah ya saka da alkhairi ya mai da gida lafiya dakta a taimaka mana da addu'a Allah biya mana bukatunmu na alkhairi Allah biya mana Allah mai da dakta gida lafiya to Allah biya bukatu na alkhairi gabatar da alkhairi dukkanin masu bukata ta alkhairi a nan duniya ko a lahira ubangiji ka tabbatar musu da ita idan alkhairi ne a gare su in ba alkhairi ba ne ka canza musu da mafi alkhairi din wannan ce assalamu alaikum mana ya hukuncin wanda yake fushi da iyayensa ko kakanninsa dan sun dan sun sawo dan sun samu sabani ko sun yi masa fada har yake gaba da su wato baya yi musu magana wannan la'ananne ne tsarin banza ne bai da amfani don mutumin da zai gaba da iyayen shi bai da amfani ai gaba ma da abokinka sa'anka idan ta wuce kwana uku manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ana jingina littafin ayyukansu na alkhairi duk abin da za a kai Allah zai ce in zira ha zai ni hatta ya tsaliha waɗannan mutanen biyu ku jira su har sai sun sulhunta barantana kuma ka hada da mahaifanka malamai suka ce ko kafi mahaifinka gaskiya ka kafa hujja ya gamsu kafi ni gaskiya to ka zama dan banza baban kai ma faɗa ka ce wallahi baba baka gane bane sai kai kokarin kawo hujja ka kawo hujja kuma ya gane ba daidai bai suka ce ka zama dan banza daga ran nan ba a musu da su su wasu iyaye da kasan wani red zone ne haka suke in Allah ya haɗa ka da su kawai ka yi ƙoƙari ku rabu lafiya kuma karka ki addu'ar Allah raba ku lafiya ba hau addu'ar Allah raba ku lafiya matsala ko in ka ɗaga hadu a sallah ka ce Allah ka raba ni da iyaye na lafiya mai kake nufi akwai damuwa a ciki shi yasa suka ce kai fatan ku rabu lafiya amma karki addu'ar ku rabu lafiya in ka daga muka ce ku rabu lafiya to kana addu'a su mutu ba kenan su mutu ba tare da kai laifi ba sai kai hakuri da shi fala ta kullahuma uffin wala tanharhuma wa kullahuma qawlan karima in za ka yi musu magana ka ga musu magana mai dadi mai daraja lokacin da ka kure mutum ka kafa masa hujja wallahi akwai damuwa a ransa sai kai kai kaza kai kaza a'a baba sai na ce kai kace ba ba gane ba ka yi kokari ka kawo masa hujja ya ce tauhi kenan naji wallahi akwai sosuwa a ransa to wannan sosuwar karka yadda ya samu ka mai da abin kamar gidan soja obe before complain ka yi masa abin da yake so in ya so daga baya allah zai ganar da shi abin da ya ma akwai abin ba daidai ba ina ji abdullahi dan umar ne ko abubakar siddiq ɗaya daga cikinsu ɗansa ya taɓa auren mace kasan amarya akwai sa makara ya juya ya ga bai ganye a sallah asubahi ba an kwana biyu sake juya ya ga bai ganye ba an kwana biyu ya ga bai ganye ba kai sakamatan nan ba musu kawai tafiya saka ta da ya saka ta kuma yesu su ce yanzu ba a suba ba a zaha ba a sai abin kuma yake nema a safar kwace masa yana tafiya yana zance akan titi yana kwatanci sai sahabbai suka haɗu suka sake kamun gaba suka ce kaga wannan yaran a maida masa wannan mata a ta hida addu'a sai to shikenan a je a ga masa a da masa da ita sannan aka sake dawo da mata to amma yanzu da Allah mutum nawa ne zai je ya duba yarinya su yi soyayya ta higaransa ya shigaransa kuma iyayensa su ce ya bari ya bari rana ɗaya wallahi ba mutum duka ba ne eh musamman soyayya akwai bala'i na ji mallan travel ya ba da wani labarin a gidansa abin ya faru yaro suna ta soyayya da yarinya aka zo aure suka yi gwaji iyayen yarinya suka ce ba su yadda da gwajin ba ya taho kano kaduna a yi gwajin a gabansu ya taho kaduna aka yi gwajin a gaban iyayenta aka same ta hiv positive ita aka sake hiv positive aka sake hiv positive sai aka samu matsala hibai matsala amma ita tana da matsala dan ciki kaka da aka samu sai ya dawo ya tabuga malalawan waya da karshe dai ban kwana uku suka da yake ce masa saura kwana uku a daura aure ko gobe za a daura aure ita hima ya manta sai ce me ya faru ya ce wallahi malam ga abin da ya faru ga abin da ya faru amma wani likita ya ga mu idan na sha magani iri kaza na wata guda ba zan dauka ba sai ce hine yazo yake tambayar shawara kuma a addini yanzu da ya samu ta likitoci saura ta addini ya ce to ni ba zan shiga aikin likitoci ba amma wancan abin da likitan ya gaya ma zancen banza ne ka ajiye shi in ba rami mai kawo zancen sha ya ce karka sha kuma karka aure ta ya ce sannan ita fa iyayenta suka ce ba su yadda ba ka zo su gwada ka inda kai suka samu da hiv kana nufi da wannan zancen ake yi ya ce kai kayi magana da naka iyayen ya ce a ya ce to su ma suna da haƙƙi a kanka ka tafi ka biya wa iyayenka an auna ka kana da hisabi ya ce wala kawai ya fahe da kuka ya ce saboda kuka da ɓaci ya ce wala ko salama bai mun ba an taɓa masa matar da zai aura wannan ba kaga fa bai aure ta ba ba tana gidansa ba ne to ya kana tsammanin irin wannan matar tana gidansa baban sai ce masa sakata ya sakata yasa yaran na yanzu fa ba irin na da ba ne ba Allah madaukakin sarki rufa mana asiri da haka duk wanda ya san ya bata wa mahaifinsa rai wallahi ko da minti ɗaya ne ya nemi shirin mahaifinsa baba dan Allah kai afuwa ka yafe dan Allah kai afuwa ka yafe kuskure ne karka yadda ka kafa babanka hujja kada ka yadda ka huwa babanka gaskiya kawai kai musu biyayya ka kyautata musu wa qul lahum qawlan karima wa khfid lahum janaha dhulli min ar-rahma wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira baka taba isa ka wa iyayenka abin da kaka yi musu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da bai biyan mahaifinsa sai dai idan ya samu uban a kangi na bauta ya tafi ya nemi kuɗi ya tafi ƙasar da uban yake bauta ya siyo shi ya kawo shi gida a matsayin ɗa ya ce to in Allah ya kalli wannan wahalar da ɗa'in da uban yake ciki da kuma yadda ɗan ya kwashe shi shine za a ce ka biya shi ita kuma uwa abdullahi dan umar mun karanta a alalabul mufrad ya tada wani mutum ya koyi sahabi ya goyi babarsa yana gewaye tsakin ka'aba yana inni laha ba'iru hal muzallalu in yaz'ar ba'iruha lam az'ari yace ni ne horarren rakuminta ta hau bayana in rakumi yana tozo ce ni ba zan mata tutsu ba har abada haka ya dauke ta yayi dawafi da ita yayi sa'ayi tsakanin safa da marwa yana sa'ayi ya ci karo da Allah dan umar ne sai ke tambayar sa wannan mahaifiyata ce tun daga gari kaza na ɗauko ta a gadon bayana na zo aikin hajji da ita duk abin da za ta yi ne nake ɗawaniya da ita a bayana ta yi tsawafi a bayana ta sa'ayi ni zan goye ta bayan mun gama aikin hajji amira ta gida a turani da zaituha kana ganin na biya ta ya ce walau bi zafratin wahida ya ce wallahi ko nihi ɗaya na naƙuda baka biya ta ba a nan waye goyi uwarsa sai dai a mota amma dai a baya ya ɗauke ta daga nan ba ta da lafiya kai ta asibiti mu taɓa gani ba a nan gari ba mu taɓa gani ba to ko ka ɗauke ta ka kai ta asibitin ka dawo da ita ba abin da kai kawai ka je ka zauna a gindinsu fafihi ma fa jahid aka manzo Allah ce ka je wajen iyayenka kai jihadi ka ba su dama su ma shawaba su ji daɗi su nuna sun isa da kai ina abin da iya suke da bukata wannan isar ka je ka fesu wanka ka hayo mota ce mu je kai ni gona asan iya akwai gade sai ka ce to kawai ka ɗauki hika tafi ka ka higa kwata tababal tababal ta a higa yana higa ce shi yan can ka ciro min tafasa da ya kwayo tafi zami da fararen kayan ka fa'al shadda duk muna ji wani abarin mu ko ba shawara kawai ka higa ba zancen za ta kori kore ko waye ka shiga ka ɗauko ka kawo masa ce to mu koma gida sai da ina za ka ji da kai samu gobe to Allah da kai zan tafi za mu yi jaraba karfe 8 ce to Allah kiyaye yi kuma kura da gona bai karfe 9 da rabi in Allah da wannan abin da kai mai duk abin da zai samu mai tsautsayin makara zai ka ba zai same ka ba da izinin Allah madaukakin sarki so iyaye inda zamu kalli abin da yake na bukatar su na kyautatawa wallahi sai dai mu bada misali amma a biya wallahi ba a iya biya kuma iyayen yanzu sun sha wahala amma ƴaƴansu ƴaƴan banza ne iyayen da sun sha wahala amma ba ta kai ta iyayen yanzu ba wallahi akwai iyaye da yawa da sun wa ƴaƴansu dore kuma ƴaƴan ƴaƴan abu nan ne ƴaƴan arziki ne ina suke cin abinci da safe ina suke ci da rana ina suke ci da daddare wallahi ƴaƴan ba su damu ba amma ƴaƴan mutanen ƙwarai ne yanzu ƴaƴa da ka san ƴaƴan kwalba haka suke da safe kana lallaba su kana neman mai a daidaita ya shiga na uban ba shi da hutu sai a neman a daidaita an sa su a mota da ɗan kwanan abinci ana sassa musu ana ka tafi a hankali ka tafi a hankali ka ɗauko naira hamsin hamsin ka ba su kuɗin makaranta da ku wallahi in muka taso mun san wanda suke tasowa daga tsohon asibiti ko daga asibiti ya sun je ga nagamma ba wanda zai ba su kuɗin makaranta in takalmin ka ya tsinke sai dai gudu daga maina zuwa maina can can can can da gudu sai ka zo da inuwa ka huta inda ruwa ka dan jika kafarka a jiki kawai ka sake tsallawa a guji wallahi wannan silifar ɗin arziki ne amma irinsu in ka kalla a sahun tarbiyya sun fi 'ya'yan yanzu hi asibiti ma fa a mota aka kai uwarsa tana naƙuda tun daga aka fara jiya masa daɗi uwar da ku haidai fata ta haka a kafarta ƴan uwanta suna sa ta a kafaɗa haka za a kai ta asibiti ko a samu ɗan amalanke ya tura ta aka aka uwar wani asibiti hi ne iya abin da za a iya yanzu hi a ji a nemo mota a kai ta tun kafin aihu a siyo fo a siyo famfas a siyo wane ne yanzu wani yaron abin da yake ci a kahi Allah ubansa baya ci da Allah ba kullum ya ci famfas sun naira saba'in duk kayan duniya ya kakare masa ka zo ka ci gaba da wahala da shi a sahi a private school dan a caɓa abinci in ya tafi da shi a sake tura mai babur ya kai masa ya dawo da kwanuka kan ya dawo an wanke masa kayan makaranta an masa himfada da daddare a yi masa kaza da yamma a masa kaza da safe a kai shi makaranta makarantar bodin duka bai san yadda ake komai a wuyan uban amma da ya girma yana samun aiki wani ko wata ba zai ba zai ci aure sai uwar ta yi tsoki ko uban ya tsoki sai hikenan mun yi a banza ya an gama wahalar bai dan yi gamewa ya san dan ji dadin kadan sai tafi amarya hike nan yaro in yi amarya fa kudinsa kawai ne da amarya ne wata har tambaya take da albahinka dubu ɗari da bakwai ne ni na ga expenditure da muka a gida ta dubu hamsin ce ina sauran hamsin da bakwai sai na ba baba naira dubu talatin talatin ba sai ga tana inquiry akan an ba ubansa naira dubu talatin ya ake ka ba dubu talatin ko aka ba ubanka dubu goma ko aka ba babarka dubu biyar kai garanta yana ɓaci ita kuma ta manta fa duk waɗannan wahalar duniya su suka sha ita a banza Allah ya kawo ya baka kuma baka yi saba da safa ta ma faɗa da yamma ta ma faɗa in ka ka albahin ka bata kuma ko murna bata tana bata re iyaye a koma wanda ya faɗa da ubansa wallahi ina maimaitawa yayi asara wanda duk ya faɗa da ubansa yayi asara manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce wallahi wanda za su ban wahala a ranar gobe alkiyama a wajen ceto waɗanda suke saɓani da iyayensu kowa sai ya fito na ƙarhe wanda an kai ji ungoyi an yi sa'a akwai kyakkyawan aƙida akwai tauhidi akwai ikhlasi matsalar sama haifinsa wannan shine na ƙarhen wuta daga wutar jahannama so kaka yadda a saka cikin wannan lissafi kuma me ribar ka idan aka ce babanka yana tsoron ka ko kun yi fada da babanka a zo majalisa a zauna a ce wannan fada yake da babansa champion kenan kowa Allah ya ba asiri subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik
na'am